أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a karatunmu na littafin babban malami abdussalam wahid bali littafi mai suna ɗariƙus salihin ila rabbil alamin hanya ta nagartattun bayi domin isa wajen allah subhanahu wa ta'ala inda a sati da ya gabata muka tsaya a darasi na sha tara yau insha allahu ta'ala za mu tashi a kan darasi na ashirin a cikin wannan littafi inda muke cikin babi da yake magana a kan fadala da ke da kwai a sallah ta juma'a a sati da ya gabata mun yi bayanai daban-daban wanda suka suka tahi fadala da ake samu a halarta zuwa sallar juma'a da kuma irin shirye-shirye da musulmi yake yi domin zuwa ita wannan sallah yau insha Allah ta'ala za mu tashi inda malin zai mana magana akan ita wannan sallah ta juma'a min al'amalin laki tudkhilu sahibaha aljanna sallar juma'a tana daga cikin ayyukan da take gadar ma da bawa shiga gidan aljanna malam sai yake kama na hadisi wanda ibn hibban kuma albani ya inganta hadisin yake cewa an abi sa'id al-khudri أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس خمس من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة من عاد مريضا وشهد جنازة وصام يوما وراح يوم الجمعة وأعتق رقبة من زن الله صلى الله عليه وسلم يكي ayyuka guda biyar fi yaumin a cikin yini dukkan wanda ya aikata su katabahu Allahu min ahlil janna Allah zai rubuta shi a cikin ɗan aljanna sai zano wannan abubuwa guda biyar mu saurare su da kyau miji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ada maridan wanda ya ziyarci marar lahiya ya je gai da marar lahiya ya duba jikin shi kuma yi musu addu'a yana daga cikin haƙƙi na musulmi a kan ɗan'uwanshi musulmi idan ya yi rashin lahiya ya ziyarce shi wannan haƙƙi ne a kan ɗan'uwanka musulmi da kake tare da shi ka ji ba shi da lahiya to ka ziyarce shi annan muhammad sallallahu alaihi wasallam haka ya karantar da mu yana daga cikin haƙƙin shi to wannan aiki aiki ne da yake gadar ma da mutum shiga gidan aljanna in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ayini ya ziyarci mara lahiya wa shahida janazatan kuma ya halarci sallah ta ta ta ta janaza kuma ya raka wannan gawa har zuwa aka binne ta tare da shi ya kakkama duka akai abin da ya kamata a yi shi ne ake yin shahida janaza kenan ka zo kai sallah ta gawa allah kuma ka raka wannan gawa waraha yau wa sama yauman kuma yayi azumi a wannan rana kenan abu guda uku muka samu yanzu gaida mara lahiya halartar janaza da kuma yin azumi a wannan rana da kuma waraha yauman juma'a kuma yayi sabbin tahiya juma'a wa a'taqa raqaba kuma hadda ya yantar da baiwa wannan ayyuka guda biyar duk wanda ya gama su in ji annan muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin yin shi ya ce to wannan za a rubuta shi a cikin ɗan aljanna to mu sani cewa ayyuka nagartattun ayyuka ta tafawar fi darajati suna sabawa wajen darajarsu to a cikin wannan hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana wasu muhimman ayyuka da zamu a cikin yinin za mu samu wannan fadala da daraja ta arzuta mu cikin yan aljanna yace daga cikin su yace man tazama bi hadhihi al khams wa kana mu'minan billah kana haqqan ala Allah an yudkhilahu al janna wanda ya lazumci waɗannan abubuwa guda biyar yana mai imani da Allah ya yi kuma wannan ayyuka ne saboda Allah ya ce to haƙƙi ne Allah subhanahu wa ta'ala sanya cikin yan aljanna ya ce idza wufika li jami'il khisal aw tilka khisal fil yawm al wahid ya ce in wajadta wa qila zahiruhu annahu yawm al jum'a kama yadullu alayhi fil hasanati rabi'a sai dai ya ce a wannan ayyuka da aka zana an yi bayanin azumi na ranar juma'a shi kuma kamar yadda muka sani ba a yin azumi ranar juma'a kaɗai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi hali a kan haka wata rana ya shigo gida ya isko ɗaya daga cikin matan shi tana azumi ran juma'a sai yake tambaye da kin yi azumi jiya sai ta ce ba ta yi ba kina da niyyar ki azumi gobe ta ce a ba ni da niyan azumin gobe sai ce to ki sha ruwa ki kare wannan azumi wanda yake nuna cewa babu azumi ranar juma'a ita kadai sai in an yi azumi kafin ta ko kuma in za a azumi bayan ita juma'a da ma'ana ranar su haka mabu sallallahu alaihi yake cewa babu azumi ranar juma'a illa an tasu yawman qablahu aw yawman ba'dahu ya ce babu azumi ranar juma'a sai dai in kayi azumi kahin shi kahin juma'a ko kuma kayi azumi a bayan da sai guda biyu ingantattu daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sun yi bayani karara akan cewa bai dacewa mummuni ya ɗauki ranar juma'a ita kaɗai ya kebance ta yi azumi sai in ya azumi kafin ta koya azumi bayan kenan wannan samun wannan fadala sai musulmi ya yi azumi ranar alhamis ranar jini kenan ya yi juma'a kuma ya suru to ranar juma'a idan aka yi katari an yi rasuwa a ranar katari wani bawan allah ba shi da lafiya kan yi gaida shi wajen kuma a a taɓa riƙaɓar auraƙa ya ‘yantar da baiwa to a kan wannan tambacin ita baiwa da yake a yanzu ba da ita sai kai sadaka kuma ya ka ba da wata kyauta ta musamman kenan sai ka haɗa wannan abubuwa guda biyar a cikin wannan rana kamar yadda yake zahiri a cikin wannan hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam kuma akwai hadisi na Abu Bakar Siddiq manzo sallallahu alaihi wasallam mu da ya rawaito hadisin yake tambaya yace a cikin sahabban shi yake tambaye su man asbaha minkum al-yawma sa'ima wani ne azumi yau a cikin ku waye yake azumi Abu Bakar sai ce ni ya rasulullah ni ina azumi yau annabi sake tambaya wane ne ya raka gawa yau abubakar ya ce ni ya ba ake Allah annabi sake tambaya man at'ama minkum al-yawma miskina wa ya ciyar da wani miskini a yau abubakar ya ce ni ya ba ake Allah annabi sake tambaya ce wane ne man ada minkum maridan wane ne ya kai da mara lafiya a yau abubakar ya ce ni ne ya ba ake Allah ni kin na yi wannan ayyuka duka sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce majtama'na fi mri'in illa dakhala janna wannan abubuwa ba za su gamu ga mutum ba sai ya shiga gidan aljanna duk wanda yayi wannan ayyuka a yin yana azumi ya je kai da mara lafiya aka riga gawa da shi yayi kyauta ko yayi sadaka ko yayi ciyar da abinci duk wanda yayi wannan a wannan yini to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wanda zai zama irin wa'annan abubuwa sai Allah ya rubuta cikin aljanna idan kaga wannan hadisi ya samu ƙarfin gwiwa daga wannan hadisi na abubakar siddiq sai mu yi ƙoƙari mu ringa fa'idarka da irin wannan garaɓasa amma a rana ta juma'a Allah ta rike ku sai ce na ku almashi ilal juma'a ko kuwatin fi sabilillah tahiyya da mutum zai yi zuwa ga juma'a tahiyya ce kake yi a cikin fi sabilillah tahiyya kawai ka tashi daga gida ka kai juma'a wannan dalilin da kake kana cikin tafiya ne fi sabilillah kamar me yin jihadi ne fi sabilillah yake cikin tafiya yace rawat tirmidhi wa sahahu al-albani an yazid bin abi maryam qala lahiqani abayatu bin rufa'a bin rafi' abayatu bin rufa'a bin rafi' ya kasance kamar ɗalibi ga abu abs abu abs shi na ke ce ma abdurrahman ya ya ɗiriyakin badar da shi aka yi mun san kuma wanda ya ɗiriyakin badar annan muhammad ya ce ku je ku yi abin da ko gada ba ku babu wani abu da zai sa ba za ku shiga gida a jana ba duk abin da kuka yi a baya wannan yakin da kuka yi ya wadatar to abu abasa shi ne ya gaya ma shi wannan abaya ta bin rafi wannan hadisi ya gamu da abaya yake cewa wa ana mashin ila juma'a ina cikin tahiya zan kai juma'a fa qala absh ya dan sai je juma'a ta kai ce ne ce absh ina maka albishir fa inna khutaka hadhihi fi sabilillah wannan tahiya da kake yi saboda Allah kake yi kamar wanda yake jihadi yana tahiya saboda Allah kai ma kana cikin irin wannan sai a baya sai abu absa ya ce mishi domin ya nuna mishi cewa a magana da ya gaya mishi ba magana ba ce tashi magana ce daga annan muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce ya sami'tu aba absi shi a baya ya ta naji aba absi yana cewa ya qulu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annan muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa man yabbarrat qadamahu fi sabilillah fa huma haramun ala nar duk wanda faruwan shi suka yi kura saboda Allah to haramun ne ga wuta ta ci wannan kawo duk wanda ya kama hanya yana tafiya ya tafi zuma wannan kurar ta kawace za ta yi haramun ne wuta ta taɓa wannan kawo saboda wannan tafiya ne saboda Allah haka bukhari ya rawaito hadisi daga abdurrahman bin jabr yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala maghbarrat qadama abdin fi sabilillah fa tamassahu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wata kafa ta wani bawa da za ta yi kura saboda allah kuma wannan kafa wuta ta taba kaga wannan fadala ce ta tahiya zuwa sallar juma'a duk wanda ya kama hanya yana tahiya juma'a wannan kurar da kuma take yi to yi albishir ne a gare shi cewa wannan kafa wuta ba za ta taba idan wuta ba ta taba wuta ba kenan ana maka kinaya ne akan kai ba za ka shiga da wuta ba in kuma ba shiga da wuta ba kana ina kenan fariqun fil jannati ne wa fariqun fis sa'ir wasu na gidan wuta wasu na gidan aljanna in dai bakka wuta to kana aljanna in kuma bakka aljanna kuma sai inda Allah ya sai dai a ce kana cikin ashabul a'raf Allah sa mu ne tare da kauza mu ci insha Allah yace fadl yawm juma'a ranar juma'a kanta akwai wata fadala ta musamman da gare ta yace rawa muslim an abi hurairah أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مسلم يا رواية أبو هريرة من صلى الله عليه وسلم يكتوى خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة ما في الخير من درانا ذات خطوة في ششين الجمعة رانا الجمعة فيه خلق آدم أولنا رانا أتحلت النبي آدم وفيه أدخل الجنة a wannan rana aka sanya annaba adam gidan aljanna wa fihi ukhrija minha a wannan rana aka fitar da annaba adam daga gidan aljanna kai wala taqumu sa'atu illa fi yawmil jum'a kiyama ba za ta tashi ba sai ranar juma'a ranar juma'a ta tashi kiyama ba ranar juma'a shi yasa wata ruwaya dabbobi da yake sun san wannan an sanar da su daga alfajir ya ke ku kafin rana ta hudu duk inda hankalin zai a tashi mutum ne da aljani ba ruwan sha'anin su ko su ne amma ran juma'a dabbobi su hankalin su a tashi saboda wannan lokaci interval din alfajir yana ketowa zuwa hutuwar rana a wannan lokaci ne za a dam kowa ya koma gaba za a yi kusa ya ce yau mun juma'a fi sa'atu ijaba ranar juma'a a kowane lokaci da ake amsa addu'a fafi sahihai an abi huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakara yawmal juma'a manzala sallallahu alaihi wasallam wata rana ya ambaci ranar juma'a fa qala sai ce fihi sa'atun a ranar juma'a akwai wani lokaci la yuwafiquha abdun muslimun babu wani bawa da zai yi dace ga wannan lokaci wa huwa qa'imun yusalli a lokacin yana tsaye yana sallah yas'alu Allah ta'ala shay'an zai roki Allah wani abu a wannan lokaci illa a'tahu iyyahu sai Allah ya bashi wannan abin da ya roka wa ashara bi yadihi yuqalliluha sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi ishara da hannun shi yana nuni da ƙanta lokacin cewa ɗan kaɗan ne lokacin zai zo wuce wani lokacin yana da juma ɗan kaɗan ne lokacin in dai kai da ce ka ce ya allah a bani ka zaza a bani ya allah a mana ka zaza a bani babu wata rana take da wannan sai ranar juma wani lokacin ne za mu gani a sai mu ya ce ta hadidu sa'adun ijaba ma da ya ce haddade lokacin da ake amsa a wani lokaci ya ce rawa abu dawud wa sahahul albani an jabir bin abdullah abu dawud ya yi ruwaya albani ya inganta ta jabir bin abdullah ya ce an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa annahu qala yawmul juma'a 12 yuridu sa'atan a ranar juma'a akwai wasu lokuta guda goma sha biyu la yujabu musulmin ya Allah azza wa jalla shay'an babu wani musulmi da za a samu a wannan lokuta goma sha biyu yana roƙon Allah wani abu illa atahu Allah azza wa jalla sai Allah ya bashi wannan abu yace faltamisuha akhir sa'atin ba'da al-asr yace ku nemi wannan lokaci an kaɗan ɗin wannan daban-daban guda goma sha biyu ya ce ku neme shi bayan na asar ranar juma'a kenan bayan na asar ranar juma'a mun san samu ne samu kanmu a wani wuri na musamman muna addu'o'i muna askari muna karanta qur'ani muna addu'o'i insha Allah ta'ala Allah zai karɓa qala at-tirmidhi wa ra'a ba'd ahli al-ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallam wa ghayrihi wasu malumai daga cikin sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallam da wasu suke ganin cewa annas sa'atan lati turja fiha ba'da al-asr ila an taghruba ash-shams wa bihi yaqulu ahmad wa ishaq yace mafi yawan malumai na sahabbai suna ganin wannan lokaci da ake tsammani ake fatan za a amshi addu'a shine bayan da asar na ranar juma'a bayan da asar da ranar juma'a ya ce kuma wannan ahmad da ishaq tirsin ta yi akan wannan wa qala ahmad aktharu al ahadith fi sa'ati allati turja fiha ijabatu da'wa annaha ba'da salati al asr wa turja ba'da zawal shams yace mafi yawa hadisai da suka zo akan wannan lokaci wanda ake watan za a amshi addu'an mutum a wannan lokaci ya ce mafi yawan hadisai sun tafi a kan cewa bayan da asar ne da ranar juma'a ya ce kuma amma ana fatan haka ba da zawali shamsi bayan zawali na shamsi na rana shi ma wani lokaci ana tsammani amma mafi yawan hadisai sun tafi a kan cewa bayan da asar ne da ranar juma'a ya ce rawa abu dawo wa sahabul albani abu dawo ya yi waya kuma albani ya inganta yace Abu Hurairah yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khayr yawmin tala'at fihi ash-shams yawm al-jum'ah mafi alkhairin yini da rana ta hudo shine ranar juma'a fihi khuliqa adam yace a wannan rana aka halitta annabi adam wa fihi uhbita a wannan rana aka hudo shi wa fihi tiba alaihi a wannan rana aka gafarta mishi akan lahin da yi aka ce kada ya ci wata itaciya a gidan aljanna fa kula min haisu shi kuma ragada amma aka ce wala taqraba hadhihi shajara ku ci duk abin da kuke so a gidan aljanna amma icce guda ne ka fata shi iccinan da suke gidan aljanna mun yi ita ce iccinan amma sai ta aka ce ta araba to shi dan sai ya musu wasu wasu sai ya ce musu ma na hawa kuma rabbukuma an tukuma shajara illa an takuna malakai au takuna min khalqi yace ubangiji ku bai hana ku ba ku ci wannan itaci saboda daga kunci za ku koma malaikai ko kuma za ku dawwama a gidan a gidan aljanna to gudun dan kan ku dawwama shi yasa aka ce ka kuci da haka ku ci sai ku dawwama a gidan aljanna ku ci sai ku zama malaka wannan waswasi yayi ta zuwa yana zawa a zuciyarsu ayyakan inda suka fara suna taɓa فبدت لهما سوآتهما وتفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة suna cin wannan itaciya kawai kayan jikin sai suka suka yadda suna neman itatuwa da gidan aljanna domin su rike al'awarsu tun da suke wannan laifin aka ce ko fito da gidan aljanna an hana ku a kuri annabi adam kuma koma zuwa ga ubangiji fatalaka adam min rabbihi kalimatu fatawa alaihi annabi adam sai ubangiji ya lakana masa wasu kalmomi ya gaya ma Allah ya nemi gafara sai Allah ya yi shi to da Allah ya yi mishi tun da dai Allah da an yi laifin to consequence na laifin ba su bar shi sai aka ce ya fito da gidan arziki to wannan ranar ranar juma'a ce ranar da aka ya ce kuma wa fihi mata a wannan rana annabi adam ya rasu ranar juma'a kai ya ce wa fihi ta kuma sa'a a wannan ranar da aka da kiyama ya ce wa mamin dafatin illa wahiyar musikhatun yawon juma'a ya ce babu ta dabba face sai ka damta cikin wani yanayi mara daɗi a ranar juma'a ya ce min hina tusbihu hatta lokacin tun lokacin da asuba ta yi alfin da ya ke har lokacin da rana za ta fito tana cikin wani yanayi ya ce shafaƙar mina sa'a saboda tana tsoron ka'aji a kan kiyama a wani lokaci illa jinna wa insa sai aljanna da mutum su ba ruwa suke samun su an manta muke da cewa da ana da yawa shi kuma da ana yin wani tada da yawa mafi yawa su ke manyan ne ba su bayyana ba mafi yawan alamun da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya labari tsananan alamun wanda sun bayyana za a yi kaza za a yi kaza duk da su manyan ne kawai su ba sa'annan isa sun hujjar ta annabi isa sun yaji gaban da fitowar rana daga inda ke fara su ne ko su bayyana amma ƙananan su kai tun daga sauran manzo sallallahu alaihi wasallam kiyama ta kusa annabi Muhammad yake cewa tsakaniya da kiyama kamar wannan ya tsace babba da wannan karama kaga interval din da karama ce yace haka tsakaniya yake da kiyama tun da aka ce maka wannan daga shi babu wani annabi babu wani wahayi da za a sake shakkowa a duniya da magana a ƙarar kenan tattare kayan da ake alƙarfa shi yasa duk wani tashin hankali da wata damuwa da wani rikici da wani wani a je hankalin da kiyama ma ta kusa tashi kowa ko masu tattara da mai kikan a bar damuwa da sai ke cewa wa fi sa'a a wannan juma'a a wani lokaci yace la yusabiquha abdun muslim babu wani bawa musulmi da zai yi katari da wannan lokaci wa huwa yusalli yana cikin sallah yas'alullah hajatan yana roƙon Allah wata buƙatar shi illa atahu iyyahu sai Allah ya bashi wannan qala ka'ab zalika fi kulli sanatin yawm fa kullu bal fi kulli jum'atin sai ka yake ce ni wai wannan lokacin da kake fara ana nihin kowace shekara ne sai ta ana nihin kowace juma'a kowace ranar juma'a kowane lokaci sai ka abin ke cewa faƙara a ka'ab a taura sai ka abin ya karanta a taura faƙala sadakar da bishe da wasu ya ce a taura ma mun ga wannan rubutun an rubuta cewa a ranar juma'a akwai lokacin da in ka roƙi allah allah zai yi ce a taura ma an haɗu annabi muhammad ya yi gaskiya ƙala abu hurera sai abu hurera yake cewa tun malaƙaitu abdullahi bin salam sai na gaba da abdullahi bin salam abdullahi bin salam shi ne bai hudu na farko jama'ar musulunta a cikin yahuda da suke kewayen garin madina abdullahi bin salam da ya ji labarin cewa ga annan muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tankaro garin madina zai su kuma kakanninsu sun zo ga madina ne sun zamna saboda a cikin attaura sun gani a rubuta cewa inda annabi muhammad zai bayyana gari ne mai kama da garin madina su kuma so suke tun da mafi yawan annabawa daga cikin ƙabilar sibas mafi yawan annaba da ƙabilar yahuda su tun daga annar yaho annar yusuf annar ayyu annar dawud annar suleiman annabi zakariya annar yahya annar isa annar musa annar harun duka wannan yahuda ɗan ƙabilar yahuda to so suke kasance annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ƙarshe wanda aka ce musu shine ashraful anbiya wal mursalin shine kowa daraja cikin annabawa ya suka ce to suna fata ya kasance daga cikin su amma an ce ba a garin su zai mutu ba garin da zai kuɗi shine gari mai kama da garin Madina ya suka ce to bari mu taso mu zo garin Madina mu ayyi iyan mu da jikokin mu in annabi ya tashi mutuwa ya fito daga cikin shine strategy ya suka zo nan suka zama to yanzu kawai sai ga annabi ya bayyana a garin Makka sai suka fara hasada suka fara kin cewa suka fara kiyayya da cewa annabi Muhammad a ya fito daga cikin Larabawa nan Muhammad da ya jira zai zo garin Madina kenan abin zai fara a da an ce garin Madina amma ga shi an ce a Makka yake sai suka fara tunanin to ai inda a Makka yake ba shi bane kenan ba na karshen mu na karshen cewa aka yi a Madina to sai ga shi ya samu hanya sai ya hijira ya zo garin madina a kafa daula ke ne zai yi zo garin madina ke nan magana ta kare cewa shi sai abdullahi bin salam sai ya kin girman kai ya ajiye ki ya tashi a shari ya ce bari ya je ya gani shi in dai annabi zai saurare shi kuma zai bincika ya gani in yana da alamomi na annabta zai gani ana kururuwa cewa ga annabi ya zo garin madina bakin gari yana zaune abdullahi musulam sai da shi sai zama yana jira ya abin da annan muhammad zai sai annan muhammad sallallahu alaihi wasallam ce ya ayyuhan nas ya ku taron ta afshu sala kuwa a sallama sala wa at'imu ta'a ku ciyar da abinci ga wanda bai da wa sallu bil layli wan nas niya ku dinga yin sallah da lokacin da kowa ke bacci wa sallu al-haq halci kuma har da kurin da sadar da zumunta ya ce ta kuru na janna ta islam za ku shiga gidan aljanna cikin aminci cikin kwanciyar ya ce ya ina jin wannan kalma na san wannan annabi a nan sai goma zuwa sallallahu alaihi wasallam ya yi shi zuwa inda ba su shi suka yi magana ya tabbatar cewa annabi ne ya ce to ni ina cikin yahudawa kuma na tabbatar kai kin annabi ya ce musulunta nake so musulunta za ka yi ce a hanyar amshi musulunci sai ce amma bari in nuna maka yadda halin mutane ya su ruwa ka kira su ka tambaye su niye da matsi na a su sai kira su ya ce ana kiran kusu suka zo sai tambaye su waya abdullahi bin salam a wani a ruwa sai rihuna min ashirafina ai shugaba ne da cikin mutumin kirki ai masani ne suna tsawon shi sai annan muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi to yanzu ne za ku ce idan ya musulunta ha ta ya sa iya musulunta hankalin shi guda zai musulunta wanda da ba sallallahu yana nabi sai ya gudu sai ce musu ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah yace ni na shaida cewa ba abin bauta da gaskiya sai Allah kuma annabi muhammad ma ake a kai sai kuma yi suka sawaya huwa sharruna mafi sharrunmu shi ne wannan wannan ba mutumin kirki ba ne kaga mutane ya ce kuka da lalaci to wannan abdullahi bin salam ɗin shi ne abu ne da ya gamu da shi sai ke tambaye shi akan wannan matsala da ka'ab ya ce ya karanta a cikin attaura cewa ranar juma'a ne ke rukun wannan lokaci idan an roƙi allah yana amsa shikenan sai ya ce fa akhbirni قال أبو هريرة فقلت له فأخبرني بها فقال عبد الله بن سلام هي آخر ساعة من يوم الجمعة za abu hurairu yake tambaya abdullahi bin salam shin ka san wannan lokaci da ake magana na cewa akwai wata rana da a cikin yinin akwai lokacin da aka yi addu'a a ansa sai ce ai wannan lokaci ne na ƙarshen lokaci na ranar juma'a ya gaya mashi haka sai abu hurairu ya ce mai to zo mu tattauna sai ce kai ta hiya akhiru sa'atin min yawmil juma'a ya za ka ce ita ce ƙarshen lokaci na ranar juma'a kana nihin bayan la'asar ke alhali kuma ƙarƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi muhammad ya riga ya fara la yusabiquha abdun muslim wa huwa shari annabi muhammad ya ce ba wanda zai katar wannan lokaci yana cikin sallah yace wa tilka wa tilka sa'a la yusalla fiha wannan lokacin ko ba a yi sallah annabi muhammad ya hana sallah a bayan da asar ai mun san wannan ko ba a na ta da bayan asar kuma ga shi an ce mutum yana sallah faƙala abdullahi bin salam sai abdullahi bin salam ya ce mishi alam ya kula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yau annabin kuma bai ce ba man jalasa majalisan wanda ya zamna a wuri yantaziru salata yana jiran sallah fa huwa fi salati to wannan halin da yake yana cikin sallah hatta yusalli har sai ya yi tashi ya yi sallah bi mana har lokacin sallah ta fadila ta zo qala fa qultu bala la tashkuru wa akram ya ita qala huwa zatu wannan shi kenan me ake so ka kirdani karshen lokaci sai ka je ka samu ka zama a sallaci ka yi ta azkar ɗin kana jiran lokacin magariba ne kuma ga wata fadala duk wanda ya shigo masallaci manzo sallallahu alaihi wasallam yace kada ya zamna sai ya raka abin tahiyatul masjid haka ne to wannan tahiyatul masjid din ranar juma'a ta bayan da asar in kai ba haramun ita wannan sunna ce idan ka shigo masallaci in dai bayan da asar ne kana iya tashi kai raka wannan babu da yake nan kaga kana da wannan dama in ka shigo masallaci kai da kana sai ka zama ka shiga azkar din ka da karatun ka na qur'ani kana addu'o'i ka har zuwa lokacin da ake da sallar magariba ta tashi to in Allah ya yarda zaka zaka yi dace da wannan lokacin da ake magana in kai addu'a Allah zai yi Allah karba mana yace fadlu salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam yawmal jumu'ah fadalayin sallah ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ranar juma'a jibril ya sabko aya daga Allah subhanahu wa ta'ala yace ma annabi Muhammad inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala nabi Allah da malaiku suna ma annabi salati sai ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wa'anda kuka yi imani yace sallu alaihi wa sallimu taslima kuma kuma annan muhammad sallati annabi ya karanta masu da wannan aya kuma ya bar su saboda ba a gaya masu wani bayani bayan nan kawai ya karanta masu da ya shi wannan littafi sunan shi jalalul afham na ibn al-qayyim al-jawzi wanda ya magana akan abin da ya shafi salati da masu sallallahu alaihi wasallam shi kenan a cikin shi ya tattaro duk bayanin da ya kamata a yi a kan salati da masu sallallahu alaihi wasallam shi kenan abi laila ya rawaito ruwa ya ke cewa lafiya ni ka abin ujra ka abin ujra ya ce ya gamu da ni fa qala ala uhdiya laka hadiyya yace shin ba zan sanar da kai wata kyauta ba sai ya ce mishi kharaja alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad bayan ya karanta wannan aya sai ya mutu wajen mu mana sai muka ce ba kunna sai muka ce a rafi na kai wani sallin alaika ya rasu Allah mun san ya zama baka sallama shi ne assalamu alaika mun san da muke baka sallama ya ce fa kai wani sallin alaika to ya zama baka sallama ka ga sahabbai mafi yawan su kwarar shani mutanen garin mutum ne gabaki ɗayan su in yi magana ake ta larabci su ƙarshe amma ba su tsaya wasu ƙarshe bari su tsara bari su ƙirƙiro bari su ga abin da ya kamata su a'a jira su kai saboda magana ce ake ta wata ibada ita kuma ibada ba ta amsuwa sai yadda Allah da manzon suka ce idan kai ne ka tsara kayan ka ka gani ya kamata bar ma kayan ka ce Aisha Allah tsara mata yarda ta ce Annabi Muhammad ya ce sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa radd duk wanda ya kirkiro wani abu wanda ba mun muka ce ayi ba ya ce mun maida masu hadisi kenan idan kama ka zo ka zanna ka kirkiro wani abu ka ce wannan salati ne na annabi to an maida maka kayan ka in ji wa in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan ka daga ka ji ya annabi ya ce amin in za a yi salati sai kai wanda annabi ya ce ka huta dama magana ce za ka yi da bakinka to ina da bili zan yi magana da ba lada sai zai zuri ma tun da bakai bayan da annabi ya ce zuri gara ai kai magana da annabi ya ce kai ka huta wadda ita take da garanti san kusan cewa haka Allah ke so a shi annan Muhammad la ya tabu an hawa in huwa illa wahyiha manzo Allah baya magana da sanar shi shi yasa lokacin da ya karanta masa ayar bai ce musu komai ba sai koma gida sai yanzu da aka tambaye shi kuma zai jira me za a ba da amsa yaya za a yi salatin tufana gaya ma sahabbai su kuma sahabbai su ringa yi su rawaito su kawo mana mu ma mu ringa yi domin mun yi mu samu fadar da ake samu sai yake ce ne yadda za ku mana salati ga yadda za ku ce ku ce Allahumma salli ala Muhammad ku ce ya Allah kai salati ga annabi Muhammad wani salati Allah yake ma annabi Muhammad shine yana ne addu'a kuma yana ƙara mushi daraja da matsayi a wajen shi shine salatin da Allah yake ma annabi Muhammad yace wa ala ali Muhammad haka kuma yallan annabi Muhammad su ma a masallaci yace kama sallaita ala Ibrahim kamar yadda aka ma annabi Ibrahim salati kuma aka ma iyalan salati ya ce inna ka hamidul muti hamidul muti to da kai Allah mai godiya ne kuma Allah mai mai kyauta ne sai ce Allahumma barik ala Muhammad sannan kuma ku ce Allahumma ya Allah kama annabi Muhammad albarka wa ala ali Muhammad kama iyalan annabi Muhammad albarka kama barakta ala ali Ibrahim kama yadda kama iyalan annabi Ibrahim albarka innaka hamidul muti saboda kai mai kyauta mai godiya ne kuma Allah mai kyauta wannan shi ne salati na nabi sallallahu alaihi wasallam kenan mu kiyaye duk lokacin da za mu yi abu mu jira mu annabi ya ce shi kenan sai ka fara shi ne kuma san manzo sallallahu alaihi wasallam ba'atuhu fi ma amara wa tasdiquhu fi ma akhbara wa istinabu ma naha anhu wa zadara wa an la yuqbal Allah illa bima sha'a shi ne kama annabi da abin da ya ce kai ka aikata ka kiyaye duk abin da ya hana kuma duk labarin da ya ba ka gaskata shi haka nan kada ka bauta ma Allah sai wanda ya koya sai ka bauta ka ci ka cikakken masoyi na manzo sallallahu alaihi wasallam yace to wannan salati na manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa aus bin aus yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna min afdali ayyamikum yawm al-jum'ah mafi fadalar ranaku a cikin ranaku ku shi ne ranar juma'a fi kudu da adam a wannan rana aka halicci annabi adam wa fi kudu a wannan ranar ya rasu wa fi nafka a wannan ranar za a yi musa a cikin kaho wa fi sa'aba a wannan ranar za a tashi fa aksiru alayhi min salati yace ku yawaita mana salati a wannan rana yace fa inna salatakum ma'rudatun alayya saboda salatin da kuke yi za a rinka kawo mana a cewa ne dan wani ya maka salati yanzu in kama annabi salati sai an gaya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ce mishi wani dan wani ya maka salati shi ke nan ƙarfi ya rasu zalla sahabai ka san wani lokaci suna kokari tambaya su sai suka ci ya ma'aikin Allah wa kaifa tuqraj salatuna alayka wa qad arinta ya rasu zalla ya za a kai maka salatin da muke maka alhali wannan misali kana cikin kabari ka daga ka zama ƙasa shi kenan ya koyo da barita kamar sun yi kinaya sun dan koyi suna so su idan mutum ya mutu ai kasa yake koma to ta yaya za za ku ce idan an yi salatin kuma ana kai maka shi sai ce musu inna Allah azza wa jalla Allah madaukakin sarki harrama alal ardi ajsadal anbiya Allah ya haramta ma kasa ta ringa cin naman annabawa annabawa kasa ba ta cin naman duk annabin da aka ce ma wannan kabarin shi in ka shuka tuna yana nan da cikin shi daram kamar yin lokacin da yasu an haɗa da maka da suna kuma wannan ne hanawa wasu daga cikin bayan allah su ma a sami su ƙasa ba da suna musu ba kuma harkan kuma yana iya yiwuwa wani daga cikin bayan allah waliyin allah ka je kabarin shi kuma ka same shi ba da jikin shi kasance ya zama ƙasa kamar wannan kuma bai nuna cewa ba mutumin kirki ba ne yana idan an ga mutum ko ku an rufe wani kabari an gani mutum ya lafa sabi da wani wannan sunna ce ta Allah ya ce min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra shi salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam yana da fadala da dama daga cikin fadalar shi zamu faɗi a takaice kafin mu je fadala akan salati shi ne duk wanda ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salati da Allah zai musu salati goma idan kuma Allah ba salati goma salatin addu'a ce Allah zai maka shi zai amshi addu'a kuma shi ne ita ai kaga babu wani shakka ko dan kan yi kai kai san kai addu'a ka samu matsala a hanya wanda ya kwana ko ta tsaya saboda wasu matsaloli su zuwa suke zawa ko takan yi kana da wasu abubuwa a wuyanka amma in Allah ma salati ya magana kan kai kai mala'ika jibril ya isko manzo sallallahu alaihi wasallam a wata ruwa ya ce ya rasulullah duk wanda ya maka salati guda yace shin bazan yardar da kai ba cewa dole ne maka salati guda zan yi salati goma shi ma mala'ika da zai ce zai yi goma a wata ruwaya kuma ma Allah subhanahu wata'ala zai ma salati goma kaga mala'ika jibril ya maka kuma Allah subhanahu wata'ala ya maka da ko ta mala'ika jibril muka samu ƙaryar alhamdulillah mala'ika jibril shi ne ruwa a gidan gaba innahu la qawlu rasulil karim li quwwatin inda zai arshi makin mutaqin amma amin wa ma sahibukum jibril mala'ika jibril shi ne wanda duk mala'iku suke ma biyayya shi ne shugaban su kuma Allah subhanahu wataala ya yi shi shi kin manzo ne amtacce wasu malamai suka ce mala'ika da gudun ma ne samu ba wannan yabo sai da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo duniya da aka sako qur'ani ya ce wa ashe shi din yana da matsayi a wannan shi a gidan al'arshi na ubangiji kuma shi ne dan aiki na Allah kuma ka san dan aiki na Allah ai shi ne wanda yake magana kullum da ubangiji kamar a gidan gaba yake to mala'ika da gudun shi ne ma salatin qur'ani salatin kuma addu'a ce salatu ga manzo sallallahu alaihi wasallam addu'arka ba ta zuwa ko ina sai in ka gama da salatu manzo sallallahu alaihi wasallam ta raka ta ku kwana ne ka ta samu shi to kwana an ta samu shi sai an salati ya raka shi yasa malamai suka ce idan za ka yi salati idan za ka yi addu'a ka fara da salatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kana cikin yi har ka sake yin salatin in ka kare har ka sake yin salatin don saboda ka samu rakiya ta musamman da dalilin manzo sallallahu alaihi wasallam sai insha Allah kuma Allah sai salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam tana yayi damuwa salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam tana dauka darajar bawa salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam tana gadar wa mutum duk wani abu da yake da yake yake bukata a duniya ba tare da yaro da awon Allah ya fadala tana da yawa insha Allah wani waje akan fadala akan salati za mu magana shi yasa a cikin ibadun aka shar'anta mana wasu wurare daban-daban wanda za mu ringa yin salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam a wannan wurare misali bayan tahiyya wajibi ne duk lokacin da kai tahiyya kana da aliyya kamar annabi salati lokacin da aka yi kiran sallah ka ringa faɗin abin da liman da daren yake faɗa lokacin da ka zo hayya ala sala ala fala ta ce la hawla wala quwwata illa billah kana karewa kuma kama annabi salati kuma sannan ka roƙa mashi wasila idan ka roƙa mashi wasila kace allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma wa salati al-qa'ima ati muhammadin wasilata wal fadila wa ba'athu maqam mahmudan alladhi wa'ata annabi muhammad yake cewa al-wasila wani matsayi ne a gidan aljanna ba wanda zai sami sai wani bawa daga cikin bayan Allah yace ina fata in zama wannan bawan da zai samu wannan daraja ta wasila yace kuma duk wanda ya roƙa mini ita yace hallat lahu shafa'ati yawmal qiyamah yace ni kuma zan cece shi gobe kiyama amma sai ka fara da da salatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaka shiga masallaci an shar'anta maka kace eh wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma iftah li abwaab rahmatika wata rana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai hawo mambari ya taka kawo shi ta fara matattakara uku gare shi matattakara ta fara yana takaka sai mala'ika jibril ya ce mishi ya yi asara duk wanda azumi ya zo ya kuka ba a gafarta mashi annabi muhammad ya ce amin ya sake hawa matattakara ta biyu ce ya yi asara duk wanda aka maka salati aka aka ambaci sunan ka bai ce ba sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce amin ya ce kuma ya yi asara duk wanda ya isko iyayen shi a raye ko ɗaya daga cikin su bai samu aljanna annabi kuma ya sake cewa amin kaga kenan asara ce ba karama ba a kama sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce sallallahu alaihi wasallam sai salati haka nan wata ruwaya yake cewa kun san waye marwaci suka ce a marwaci shi ne wanda za a ambace ne cikin salati kenan duk lokacin da baka so ka zama marwaci a wajen annabi to daga an kama sunan shi kace sallallahu alaihi wasallam yace fatu sa'i ila juma'ati wa qili wa rusul yace fadala ta gaugawa zuwa ga sallar juma'a kuma hannu a sanya tarare a yi wanka a yi wanka a sanya tarare a kofa da mai yawa da wani ya ce rawar buhari an salman al-farisi ƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam la yattasil rajulun yawmal juma'a wa yataqahhar mastata'a min tuhri wa yadayya min duni أو يمص من طيب من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين الاثنتين أو بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace la yabtasu rajul dayan ku ba zai yi wanka ba ranar juma'a ya tsarkaka bakin gulgudan abin da zai yi ya tsarki ya sa kaya masu kyau yace ya sanya turare yace ya fita ga gidan shi kuma in ya zo masallaci bai raba tsakanin mutum biyu ba mutane suna zama ka daga raba tsakanin su kana ficewa wannan babu kyau yace kuma yusalli yayi sallah idan idan ya je masallaci yayi sallah ma kutiba lahu gulgudan abin da ya samu kuma yunsu sannan ya yi shiru idan ta kan namar imam a lokacin da limai ke kutu ba duwan ne wannan ya shirya ya yi wanka ya yi abu ya sa tarare ya kama hanya ya je masallaci bai raba tsakanin mutum biyu ba inda bakin sahu ya tsaya ya samu ya zamna ya shiga rakoyin shi na nafila ya zamna liman yana zawwa ya yi shiru ya saurari kutu ba aka kare sallar juma'a da shi kaf annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce illa gufira lahu sai an gafarta mishi ma bainahu wa bainal juma'atil ukhra na kurakuran shi da ya aikata tsakanin wannan juma'a da wata juma'a a dukkan wannan satin abin da ka kwasa na zunubai Allah ya yi ya ce rawar tirmidhi wa hasanahu an aus imam tirmidhi ya rawaito hadisi kuma ya ce mai kyau an aus ya ce daga aus bin aus aus bin ausin ne waya ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana kasar yawon juma'a mu saurara na zo ta fadada babu ita a wata ranar ba wata rana ta kan yi wa maka fahimci ya ce wani ɗaya wata ranar juma'a wa kasar kuma ya sake wata abinda ake yi mana kasar wa kasar malamai suka ce shi ne wanda yawa ne ya kusanci iyallan shi a wannan rana ya yi wankan janaba sannan ya yi wankan juma'a sannan ya yi sabko ya tafi masallaci ya kusa limana ya yi kusa da liman sau na mara gonari wasu tama'a ya tsaya ya saurara وأنصت لي شروع سجلين الخطبة كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها wannan abin da ka aikata a ranar juma'a duk fa guda da kai sawu guda da kai na tafiyar juma'a za a ba ka lada na shekara guda kuma wannan shekara guda yinin ta azumi daren ta kiyamu ne wata da kwadala ce a wannan ranar idan ka yi wannan duk ba guda ba ba wai so guda ba duk ba guda lissawa mun ba ɗari kai ladan shekara ɗari za a ba kuma kowace shekarar ba abin da kai a cikin da illa da ranar kana azumi da dare kana kiyamu ne a wata rana ta samu yau sai malamai suke cewa wani hadisin ma'anya ta da ta yi yawa albani ya ce maganar da suke kamar ɗan adam ne zai ba da dare allah ne zai ba da dare allah za ka rika ce ma abin ya yawa kawai zalika fadlul lahi yu'tihi man yasha wanda allah ya taimake shi samu wannan fadala ya samu sai mu yi kokarin samu wannan fadala amma alamun akwai sharadi sai mu halali sai masu halali sha ya yi kokari da mun samu wannan fadala a yayin wanda ta sira Allah ta wake ce fa fi sahihai ya zo a cikin sahihai yace an abi sa'id al-khudri ya ce ya zo daga abu sa'id al-khudri yace an nabi sallallahu alaihi wasallam yace daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-ghusl yawm al-jum'ati wajibun ala kulli muhtalim yace kai wankan hawajibi kurum wajibi ne dukkan wanda ya balaga in dai zaka kai juma'a wajibi ne kai wannan wajibin malamai suka ce ana nuna maka cewa sunna ce mai ƙarfi kada ka yi wasa da wajen juma'a ko da a ce fitowa za ka yi gari ko zuwa wajen aiki ko zuwa kasuwa in ka tashi da safe bancin kayan wankan ka yi wankan juma'a ka hutu yana ne ka hutu da shirin lokaci yana yi sai ka yana kayan wankan wankan wani yana da fadala sosai mun ji kuma da fadala da cikin kwanci ya ce fadalar tafkiri da juma'a fadala ta sabko zuwa ga juma'a sai maimaito mana hadisin da makaranta ya ce rawar turmusi wa hassanahu an aus bin aus daga aus bin aus ya ce ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man iktasala yawmal juma'a wanda yi wanka ranar juma'a wa gassala kuma hallau ya sanya aka yi wankan imana yayi wani abu na na janaba wanda zai sa shi wanka wa bakkara wa takara yayi sabko yake juma'a ya ce wadana ya kusa da liman wasu tama a yi saurara wa an saka ya yi shuru kana lahu bi kulli hudwatin ya kuba yana da kowata fadi ta tahiya wannan juma'a ajin sanatin siyamu a wajen jama'a ladan shekara azuminta da kuma kiyamun da ya ce fafi sahihai haka daga a cikin sahihai an abi huraira abu hurairu ya ce anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba man ittasala yawmal jumu'a ghusl al janaba wanda wanka ranar juma'a irin wankan da ake na janaba thumma raha sannan ya kama hanya ya tafi fa kana ya tafi sabko imana fa ka annawa qarraba badan kamar yayin yanka saboda Allah yi kyauta da nama kamar yayin karatu wanda ya sabko kamar yayin karatu ومن راح في الساعة الثانية واللي ينتهي أساءة تبي فكأنما قرب بقرة كما يأين كثانيا يأين صدقة ومن راح في الساعة الثالثة واللي ينتهي أساءة أكو فكأنما قرب كبشا كما يأين كراغو يأين صدقة أقرن كما راغون قاتل راغو ميقهو yace wa man raha fi sa'ati rabi'a wanda yake a sa'a ta hudu fa ka annama qarraba dajjal kamar yayin ka kaza yayi sadaka wa man raha fi sa'ati al-khamisa wanda yake a sa'a ta biyar faka annama qarraba baitatan kamar ya sadaka ne da kwai fa idza kharaja al imam yace idan liman ya mutu hadratul malaika malaiku za su zo yastabiquna dhikr suna jin zikirin da ake yi a wannan kenan kaga lokutan kamar an kasa su ne zuwa gida ne kenan duk lokacin da kai shakko gwalgwadon lokacin da kake gwalgwadon irin ladin da zaka samu idan ka wannan ya nuna mana mahimmancin yin sako zuwa juma'a kada mu rinka bari sai an tada ya kama zamu kada mu bari sai liman ya zo zamu a mu rinka kokarin zuwa a kaɗan a ce mun tafi a yindi in san samu ne sha ɗaya zuwa ɗari goma goma zuwa sha a ce muna suna masallaci amma ki kasance muna da wani lokaci wanda za mu samu kun mun tafi ni na filoli ni karatun ƙur'ani ni azkar har zuwa yamma yanzu wannan zai samu samu wannan fadala da muka faɗin wannan hadisi yace fa fi sahihai bukhari da muslim sun rawaito an abi huraira daga abu huraira qala qala nabi sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan kana yawmul jumu'a idan ranar juma'a ta zo waqafatil malaika ala babil masjid malaiku suna kohon masallaci a tsaye yaktubuna al-awwal fa al-awwal suna rubuta duk wanda yake sai ba sai suna rubutawa wa masalul muhajjir kama talin lalli yi hudu badan wanda yake tsawa da wuri kama wanda ya sadaka ni da ragumi ya ce kun makallabi yi hudu bakara sannan wanda ya zo a bayan shi shi kuma kama wanda ya sadaka ni da saniya kun makamcan sannan wanda ya zo bayan shi kama wanda ya sadaka ni da rago kun ma da daga sannan wanda ya zo bayan shi kama wanda ya sadaka ni da kaza kun ma faidakar sannan wanda ya zo bayan shi kama wanda ya sadaka ni da kwai fa iza kharaja al-imam idan liman ya zo طووا صفهم يسير التهج شيء كان قال الربطة اللي من يزوى قال الربطة ملائكة سن قال الربطة وسكة زوى سلاتي دولي كيف قال لك شكا تسمى من التهج يتي ويستمعون ذكر ليس ليس لم أسمع سمع ذكر أما كان هذا الحج إذن كان وانا ما شيء ما أنا zaburar da mun wajen zuwa masallaci da wuri domin mu kasance cikin littafin malaiku wanda za su rubuta su ce kuma ba waɗanda suka rubuta wanda suka zo shi ya ce rawa ahmad da hadisi na ƙarshe wa asama ku albani an abi umama abi umama ya ce ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce taq'udu al-mala'ikatu yawm al-jum'a ala abwab al-masjid mala'iku suna zama bakin kofar masallaci ma'ahum suhuf a hannunsa akwai littattafai yaktubuna nas suna rubuta mutanen da suke zauna fa idza kharaja al-imam idan liman yi zo ɗuge ta so ya su biya da tani kulki ya aba umama sai shi ne wanda ya rubuta da wajen abu umama su ji ya kai aba umama laisa liman ja'a ba'da khuruji imam juma'a kenan yanzu sun rige littafi wanda ya zo bayan liman ya zo bai da juma'a qala bala sai shi yana da juma'a lakin laisa bin man yuktabu usul amma bai cikin littafin malaka amma ya yi juma'a amma bai cikin littafin malaka aka kai wannan hadisai da makaranta sun ba mu fadala da fadala daga cikin fadala sabko zuwa masallaci daga cikin fadala mu yi kokarin cin dagar lokacin amsa addu'a daga cikin fadala salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam ranar juma'a ana kai ma manzo sallallahu alaihi wasallam wannan salati kuma a gaya ni wani kai din wannan a gaya ni sunan ka wanda ya yawaita salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam shine mafi kusa da shi gobe kiyama haka ya faɗa yau ka zo gobe kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam saboda yawan salati da kake musu ya kama sunan ka ce wani haka Allah ta muke abin da muka faɗa da yake Allah ba mu lada wanda muke kuskure Allah ya mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh